الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wani gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna takwas ga watan ramadan hijira ta 1444 muna talatin ga watan uku shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar arewa a ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore muna karanta suratul kafi mun zo kisar zilkarnai mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore mashi sanin waɗansu makama wanda hakan ya ba shi damar zuwa mafaɗar rana ya ba shi damar zuwa inda rana ke hudowa ya kuma ba shi damar shiga waɗansu tsaunuka guda biyu a nan da ya tadda al'umma da kyar suka fahimci juna a wajen tattaunawa da su suka buƙaci su ba shi lada a cikin dukiyar shi akan ya sa masa shamaki da yaji gaba dutu ya buƙaci ƙarfi a gunsu cewa su ba shi abin da shi kuma zai haƙa musu abin da yake sama da abin da suka buƙata an gina bangon ya kalli bangon sai ya ce hada rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakaa wa kana wa'du rabbi haqqan abinda muka bari jiya shine izinar da za mu fudda a cikin darasin da kuma tattaunawar da malamai suka yi da kuma mu'ujizar da take cikin wannan kissa din mu'ujizar da take ciki shine yadda Allah ya hore mu mutum dan adam yadda ya tafiya kusan duk duniya a iya cewa ya karaɗe ta ya je inda rana ke fadawa to amma malamai suka ce a iya zagayen da yayi iyaka zagayen duniyar musulunci ce ta wancan lokaci din an samu malaman da suka bi sara'id da aka fidda daga cikin sara'id din da aka fidda shine wanda take da yawa a duniya ita ce wanda ta kai shekara 2500 malaman da suka fidda sarima din kusan fadin duniya bai kai ne da muke da akwai ta a yanzu ba kuma a haka ne suka yi kokarin ta hadidin tafiyar tashi akwai wanda suke ganin hatta inda ya tadda ranar tana fadawa a yankin kasar Mauritania ta yanzu a nan ne aka samu fi wawa waje ra'a hatta idan balaga magharibar shamsi waje da ha ta fi ainin hami'ati wa waje da inda haƙawa aka ce yankin ƙasar mauritaniya ta yanzu a nan ne inda ya samu inda rana take fada binciken malamai nuna cewa lokacin da aka yi ruwan tufana ya cika duniya yankin na mauritaniya akwai inda kogi ne aka yi shi kafin ta dawo sahara ƙungurumin sahara a yadda ake yin abin da ya taimaka musu kaiwa haka shine bincike da ake da na'urar ɗan adam da ɗaukan hoto ta sama an samu wani rami mai zurfi wanda ya nuna cewa gurin kogi ne aka yi a tarihi a da an kuma samu wani rami ya kai girman rijiya in ka ɗau hoton shi daga na'ura daga sama yana baka kamar shacin idanu so wasu malaman suna ganin daidai gurin daidai ne inda shi zalƙar ne ya garana tana fadawa wata duniya aka bari da bincike da neman izina sannan malamai suka ce akwai ibara ta alƙur'ani wadda sai mutum ya taka tsantsan zai iya fahimtar ina aka sa gaba can kai tsaye ce yi magaribar shams nan kuma da ya zo da kamata inda gabas zai ba ake da bukata a ce mashiriƙar shamsi sai aka ce matla'ar shamsi sai malamai suka gane a wannan kharifa din akwai wani guri da rana ba ta fadawa har abada sai malamai suke cewa to ba inda rana take hudowa ba wannan bane inda zalqarne ne gurin da ranar ba ta fadawa hatta idza balaga matli'ash shamsi wajadaha ta'lu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra aka ce suturar da Allah bai sa musu ba a kan rana ni da rahin ranar da ba ta fadawa a kansu sai su yi kusan shekara guda cir ba tare da sun gadare ba aka ce nan ne inda shi zalkar naini ne zai shi wallahu ta'ala aka ce kuma nan din yana kusa da wannan saddin abin mamaki kuma akwai wanda suke ganin wannan saddin kasar sudan ta yanzu a nan ne kuma inda aka sa wannan iyakar ta ya juju wa ma'ajuju tabbas akwai manyan teku guda biyu nilul azraq da nilul abiyar ko to waɗannan tekun guda biyu an ce tsakanin mahaɗarsu a nan ne inda zalkar ne ya aji da aka ana ganin kamar a ƙasar afirka abin ya faru wasu malaman suke ganin gaba ɗaya ma rihilat ɗin nasa tsakanin mauritania tsakanin sudan a yankin ƙasashen afirka kusan duk a nan ne inda ya wannan zirga-zirga tashi ƙarin ilimi ne da allah maɗaukacin sarki ya bar mashi jiya lokacin da na ƙare karatu akwai ɗan uwa ya ban labari akwai wanda ya tafiya ya je ƙasar norway ya ce shi kuma irin yadda suka ga ƙisar yadda alƙur'anin ya bada da kuma yadda aka ambata ƙisar da ginin to akwai bango ita ma a ƙasar norway haka wannan ginin yake kuma daga norway ɗin ba a tsallakawa ba a wucewa ita ce ƙarshen tafiya ita ma da haka wasu malaman suna ganin cewa to kuma ƙasar norway a nan ne inda ginin yake wataƙil ɗaukan ƙasar norway kamar zai fi zama daidai bisa abin da ya faru a lokacin khalifa alwasi ɗaya daga cikin kalifofin musulmi alwasi lokacin da ya zama babban sarki yana mulkin ƙasashen musulmi sai yake so ya gane wannan abin da alkur'ani ya faru a ina da daidai gurin da ya faru sai haɗa rindina da mayaƙa da kayan abinci da guziri ya haɗa musu ya ce aikinku kawai ku je ku gano a ina bangon yake ku bani labarin bangon ku dawo shi da aka ce to a lokacin khalifatul wasif ya auna wata rinduna ko ya tura wata rinduna aikin su la yanzuru ila saddi wa yu'ayinunahu wa yan'atuhu lahu idza raja'u sije su gano bangon da idan su in sun dawo su siffata masa bangon kamar yadda suka ganshi fa wasalu ila biladin ya fa wasalu min biladin ila biladin fa tawassalu min biladin ila biladin da aka suka yi ta tafiya ba dare ba rana kamar yadda hoshe ke faɗa su je wannan gari su huta su wuce wannan gari wani gurin a yi faɗa wani gurin a yi rikici daga nan zuwa nan wamin mulkin ila mulkin su faɗa wannan masarauta su faɗa wannan masarauta daga hannun wannan sarki su wuce wannan sarki hatta wasalu ilai har sai da suka je inda shi wannan bangon na ya juju wa ma juju suke wara au bina'ahu min al-hadidi wa min an-nuhas suka ga yadda aka gina bangon da karafan da Allah madaukakin sarki ya ambata atuni zubaral hadidi wa min nuhas haka na kuma suka ga tagulla da ita aka sa lokacin da ya kare bi yake sai atuni ufrizu alaihi qitra wannan qitra da za zuba ita ce narkakkiyar tagulla din wa zakaru annahu annahum ra'aw fihi baban aziman wa alaihi aqfalun aziman sun ce bayan an yi bangon ma an gama akwai wata narkekiyar kofa ita ma an yi a jiki da waɗansu irin manya-manyan abinan mukulle a jikinta wa ra'au baqiyatan labina wal amala fi burjin kuna lokacin da suka je irin duwatsun da aka yi aikin da su na katanga tunda ai zai wahala ka yi estimate ka kawo bulo za ka yi gini a ce ana ɗora bulo na ƙarfi bulan daidai da daidai ya ƙare za a samu 'yan guntun tukwane haka da ɗan guntun kai da ɗan wani guntun bulo wajen talatin a hirin haka ya ce to su ma har irin duwatsa a ƙarafan da aka yi ginin da su sun san da irin waɗannan gurana a gurmusu buntattakinsu a lokacin alkalifa wasu wa ana inda hu harasan min almuluki almutakhibati lahu kuma har a wannan lokacin shi wannan ginin akwai masu gadi ana sawa suna tsarewa ko da za su ji wani abun barazana da tashin hankali su sanar har a lokacin kalifatul wasi masu rakunan da suke cin mulki a daidai wannan gurin suna sa masu tsaron kofa su kula da gurin don su ji motsin da yake tahowa wa annahu manifun alin shahikun gini ne mai girma mai karfi mai matukar tsawo la yustata'u wala ma hawlahu min al-jibal babu yadda dan adam zai iya hawa ginin barantana duwatsun da suke sansan shi kuma raja'u ila biladihi suka dawo garin da al-khalifatul wasiq yake wa kana da ghaibatuhum aktsara min sanatayn aka ce daga inda daular musulunci take wata kilkace daga Madina ko daga kasar Dimashqa sai da suka yi tafiya sama da shekara biyu zuwa gano bangon da dawowa inda a Sudan ne ba za a samu sama da shekara biyu ana wannan tafiya din ba kuma sun fada masarautu daban-daban aka ce an kwashe shi sama da shekaru biyu wa shahidu ahwalan wa ajaib a wannan tafiyar sun ga ababan tsoro sun ga abubuwan mamaki a ciki dan kamar guri ne da adam bai saba rayuwa ba in ba waɗannan mutanen da ya juju a da shi zulkarnaini ya tada su a gurin ba wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da na tsakuro a ciki na yi ƙoƙari in shiga youtube a kan radmu ya ajuj wa ma'ajuj ko radmu zulkar ne wa ya ajuj wa ma'ajuj na sami clips da yawa da malamai suka yi malaman sciences da malaman addini da ƙoƙarin tantancewa ina ga masu jin larabci ko su sa da turanci su shiga su yi sacin za su ga mutane an yi ƙoƙari har da irin wa yake da suna map da guraren da alamomi za a ga duk ana nuna maka nan shine inda ya je inda mashirika shamsi za a gani a map za a nuna ma a yi alama ga inda take a magaribar shamsi ga inda ake tsammani nan ne inda bangon yajuju amma jujin yake tun da bidiyo ne yana ga mutane za su gani abubuwan da zai kara musu mamaki matuka da gaske kuma ne na kwatanta maka gaskiyar alkur'ani da gaskiyar manzon Allah kamar yadda za mu tattahi ne darasin a ƙarshen sura ɗin kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ne mutum ne irin yadda na bada wannan labarin yan da suka ce gaskiya ne mutanen yanzu suka zo suna bincike suna ganin gurin yace to ni mutum ne irin bambanci wahayi da Allah madaukakin sarki kenan tunda amun wahayi abinda yan da sun san gaskiya ne yan yanzu suna bincike suna ganin sa gaskiya ne ashe ya ga tura fatuwa ta ku yadda cewa ni annabin Allah madaukakin sarki ne shine hikimar su suke suratul kahfi da inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wannan bangon da aka kare game da muka ambata a fadin Allah madaukakin sarki a jiya fa masau an yunfaru wasu damu ba su samu damar tsallaka wannan ginin ba saboda ya kare an ce wani irin santsi hau ya bada dalilin wannan tagullar da aka tsilala a kanta to ko da ka za ka ce za ka sa kuranga ba inda za ta tsaya zamewa za ta yi in ka ce hawa za ka yi santsi take da akwai ba za ta iya tsayawa ba kasanta kuma an ce tun daga inda duwatsun suka ɗauko daga nan aka ɗauko foundation yasa ce wa mastafa'u lahu naqaba yace hada rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu daka'a wa kana wa'du rabbi haqqan ina ga zamu tashi akan fadin Allah madaukakin sarki ayya wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamutu fi ba'd ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا na'am Allah madaukakin sarki yace watarakna ba'dahum idan lokacin da Allah ya kaddara wannan bangon zai rushe yace zamu bar sashin ya mutu fi ba'd yana cakudewa yana samun rudani tare da sashin mutane suka ce tsakanin mutanen da ya juju wa majuju za a samu rudani ko su ya juju wa majujin za su rude da wannan daga cikin alamomin tashin alkiyama an ce lokacin da za su faso to za su yi barna duk inda dan adam yake da wani abun amfani da wani abu mai tasiri ya sun lalata shi tsorata da firgicin da mutane za su sai ga mutane suna nema su cakuɗa junansu na gabas sun yi yamma na gabas sun iyo yamma na kudu sun yi arewa na arewa sun yi gabas ga yunwa ga ƙihirwa ga rashin gurin zama ga kuma duk inda za ka sa ƙafa kawai ya juju ma juju ne za ka gani wata raka na ba a bahu ya muju fi ba ana cikin wani rikicin ne Allah zai tashi alkiyama ya ce wani fi kafin suri ba jama'a na hujja sai kuma Allah ya ce za mu sa a yi hura a cikin ƙaho ba jama'a na hun sai mu tattara dukkanin al'umma jama'a tarawa Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin da za a tara mana cikin masu imani masu tsira shi wannan asur din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kaho ne da za a yi hura a cikin shi wanda zai hura a cikin kahon kuma mala'ika Israfil ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da sunansa manzon Allah ya ambata a cikin hadisi mai tsawo wata rana manzon Allah ya ce ni koya ma za a yi in yi farin ciki bayan Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika ya dauka honsa ya tafa a baki ya yatsa na fuska kohin ya tattare kawai jira ya ce tafi ya ce to wanda yake jiran wannan lokacin menene abin alfahari menene abin jin daɗi a gure shi manzo Allah na kwatantawa tun sama da shekara 1400 duniya ta gari amma da muna nan muna rikici muna kashe kawunan wasu suna tsafe tsafe wasu suna bin bokaye wasu suna bin yan tsubbu tun daɗewa mala'ika ya ja abu a bakin sa kawai jira yake a hansa wallahi banda Allah ba irin mutum bane wata rana zai fika inda hura wallahi da mutum ne in ya ga abin da ake yanzu wallahi ta zai a hura wata rana to amma Allah ya yi alkawari sai wannan lokacin ya yi duk bi abin da za a yi wannan lokacin ya yi wani fi kafin suri fa jama'a na hun jama'a ai a habar da jami'a lil hisab za mu kawo dukkanin al'umma don a yi musu hisabi kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da na farkon da na ƙarshe za a tara su ne a wani lokaci wanda yake rana ce sananniya a wajen Allah madaukakin sarki wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ce za mu tattaro mutane gaba ɗayan su ba wanda zai kuɓuce mana tun daga kan annabi Adam har zuwa ɗa na ƙarshe ko ya ta ƙarshe da za a haifa ba wanda zai kuɓuce wa Allah duka sai mun haɗu wallahi gwaninta da mulkin Allah na daban ne ba irin namu bane ba wallahi yasa yake wa kansa suna al-maliku al-jabbar al-qarhar waɗannan sunayen banda Allah ba wanda isa su ya kira kansa al-jabbar mai tirsasawa mai tilastawa al-qarhar wanda ya gagaru kowa al-aziz mabuwayi al-qawi mai mai karfi banda Allah ba wanda isa ya hada irin waɗannan sunaye wani sunan in ka sawa kanka a ran da ka sawa kanka sunan sai Allah ya lalata akwai sunayen aka ce da duk mai mulkin da ya kuskure ya amfani da da a cikin su yana amfani sai Allah madaukakin sarki ya lalata shi Allah baya bari to amma shi da kansa da kansa yake wa kansa wannan kirari din saboda mulkin nasa ya isa ya amsa wannan susa tufofin da Allah madaukakin sarki ya ba su to za a tashi alkiyama dukkan ɗan adam za a tattaro su baki ɗaya wannan yake gwada maka duk wanda yau dare ka a ranar gobe alkiyama zai cece ka zai face ka yawo dare ya tafi da imani ka bai barka ma ka fahimci menene Allah madaukakin sarki ranar kowa ta kansa yake kuma nan Aisha ta ce wannan tattarawa fa da za a yi Allah in ya tashi ba namiji ba mace kawai inda ka tashi aka tsaya da kai anan za ka tsaya kuma kowa haihuwar uwa haka zai tsaya a wannan gurin nana Aisha ta ce wai muku ga mata da kunya maza Allah ta ake magana kunya a gurin al'amarin ya fi ƙarfin wannan wa ma sai san cewa namiji ne abu yi ko mace ba wanda ya isa in a gaban Allah har ka tsaya kallon wani namiji ko mace ai ka tsira kenan ko yace al'amarin ya wuce wannan lissafin wallahi baka isa ka gane wani namiji ne ko mace a gurin kuma ba sanayya ba sani ba sabo yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني kowa ta kansa ta ishe shi dan haka kawai kowa ta kansa yake ya juya damu waye a damu wallahi baka isa ba waye a hagu baka isa ba in kana so ka gane haka da Allah ka bari wata rana ka fada cikin wani firgici da razani da tsoro wallahi za ka ga kai awa kai ka ja ka ce to dama ni wannan muna tare da shi saboda a lokacin ne ka fara kawo wuta to alkiyama durin da ka ganewa ne yana dama da kai to kai fa ka gama Allah da aljanna zaka ta in dai ka juya insha Allah wani ga malam nura don Allah da mun gama eh rikici ya kare insha Allah in da har ka gane wanda yake gefen ka to ka gama wallahi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yuqni so ana cikin wannan bayan an tada alkiyama kuma wata izza da buwaya ta ubangiji ba zai bari a tada alkiyama ba zai ce wa arabna jahannama وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا Allah madaukakin sarki yace banda ma an tashi alkiyama din sai yace wa arabna jahannama zamu bujuro da wutar jahannama a wannan rana din arban bujurowa lokacin da aka tattara mutane dan aka hada su a filin hisabi to kafin a fara hisabi Allah madaukakin sarki zai ce to a nuna wa mutane wutar jahannama kafin a fara wasa farin girki ko ƴan wasan kwaikwayon lokacin kafin ranar da za a fidda fiye da zan ga so mun taɗi a ɗan gani ko trailer ko za a ɗan saka muku ɗan trailer cip cip cip cip cip cip a kwaɗe ta ku to ana haɗuwa a filin hisabi sai Allah ce a bace musu wutar jahannaman da ake magana a kanta hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka tara mutane din arzin da za a yi sai yace yi wuta bi jahannam za a zo da wutar jahannama tuqadu yawmal qiyama ana janta a ranar alkiyama bi sab'ina alfi zimamin alfa zimamin tana da linzami dubu saba'in an kamo ta tana an sa ta tana yadda ake wa doki linzami da wutar jahannama za a mata linzami dubu saba'in mutane suna tsaye fa za a kamo ta kikikikiki mala'iku tana ja tana ja tana ambaliya tana so ta taho ana rike ta aka za a yi wannan bala'in kuma kuna tsaye ba a fara ba hisabi tukun na wannan kawai wasa ne za a yi ba farin girki a baje muku ga jahannamar wanda ya tsallake ta ya tsallake wanda zai fada to ga bala'i tun kafin ya ganta ta isa bala'i malamai suka ce wannan hikima ce ta ubangiji duk wanda yake da girman kai da isa da wani abu wallahi an gama kwalce masa lissafi ana kawo ta jahannama haka manzo Allah ce za a zo da ita a ranar gobe alkiyama waɗanda za a bujiro musu da ita wa aradna jahannama yawma idin lil kafirin arba amma faje wanda za a yi a ganta kafirin da za a ganta duk mai imani banda shi za a ga wutar jahannama wannan zamarin da bala'i da tashin hankali banda masu imani amma arna lokacin da za ka ga mutum yana ihu yana razana yana kuka yake ji kana ta me faru lafiya lafiya shi yana ganin abin da kai ba ka gani insha Allah ta'ala kai ka gama lafiya kalau ke ana iya yanzu ka ga wani mutum ya samu bugun aljani sai shi go daki yana ce muku gahi nan gahi nan ko ko kuna menene yana gahi nan ko ga sanan ko shi yana ganin abin da ku ba kwa gani yana da wata jarraba da ku ba kwa yinta to a filin alkiyama haka za a yi aradna jahannama yawma idhin lil kafirin harba waɗannan ne kafiran da za a nuna musu abin da wutar jahannama الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا alladina kanat a'yunuhum sune wanda idanunsu sun kasance fi riqa'in a cikin wani murfi a rayuwarsu ta duniya idanunsu ba sa ganin gaskiya a rufe suke fi riqa'in an zikiri dangane da ambaton mu wa kanu la yastati'una sama kuma ba sa iya jin alqur'ani su fahimce shi ay ta'amu wa taghafalu wa tasamu an qabulul huda wa ittiba'il haqq ibn kasir yace waɗannan mutanen da ake cewa za a bujiro musu da jahannama su ne suka makance ma gaskiya da gangan wata ghafalu suka rafkana wata samu suka yi mata kurmancin gangan an qabulul huda ba su karɓi gaskiya ba wacce ba'il haqqi ba su bi gaskiyar ba ba su bi shari'a ba ba su karɓi gaskiya ba Allah ce to za a bujiro musu da jahannama ba su bi gaskiya ba kuma ba sa iya fahimtar abin da yake na gaskiya ne Allah ka sa mu cikin masu fahimtar gaskiya da ake da shi
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah ce alladina kafaru abasiba alladina kafaru Allah ce yanzu suna tsammani alladina kafaru waɗanda suka kafirta an yattakhizu ibadi min duni awliya su maida bayina ababan birku ababan kulawa ababan bawa girma ababan karɓar dokoki bayan ni min duni awliya abasiba alladina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya mutane suna tsammani su yi shirka da ni su ɗauki girmana su ɗauki matsayina su karɓi dokoki da umarni su ba waɗansu mutane su kambama waɗansu mutane su girmama su da irin girman da ake wa Allah maɗaukakin sarki min duni auliya suna jibintar mutane ba ne ba waɗannan mutane fa mala'iku ne ko sahabbai ne ko waliyai ne ko shehunne ne duk wanda ka rike ba Allah bai sai waɗannan mutanen suna tsammani wai za su zauna lafiya an yadda su zuɓe ba min duni auliya Allah ta ina a ata da jahannama da littafi na musu mu kuma yi tattalin wutar jahannama masauki ga azalima ma'ana duk wanda ya rike wani abin kauna abin jibinta ba Allah ba to da wutar jahannama za a mai liyafa a ranar gobe a kiyama gidan karɓar bakinsa da za a fara saukar da shi a wutar jahannama ne Allah madaukakin sarki ka saba masu ki Allah ka tsare قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ya ce kul ya Muhammad ga ya musu hal nunabbi'ukum ma ba ku labari bil aksari na amala da waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu in kana so ka san waye fi kowa asara da lalacewa da tabewa a duniya Allah ce in baka labarin su hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala wanda suka fi kowa asarar ayyuka asararru lamba ɗaya Allah ce allazina dhalla ra'ayuhum fil hayatid dunya sune wanda ayyukansu suka lalace a wannan rayuwar ta duniya dhalla ya bata baya kan qur'ani baya kan hadisi baya kan karantarwa shari'ar da Allah ya yarda da ita dhalla ra'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun daidai lokacin su tsammani suke annahum yuhsinuna sun'a su suna kyautata ayyuka ne da suna kyautata sana'a ne waɗannan su ne asararru wallahi idan kana karanta irin waɗannan kana bin rayuwar waɗansu da suke ruko da addini suna tsammanin addini suke za ga ababen tausayi ne wannan a wannan zamani wanda ka kama yawa mu katsarika mugun ruko bai fahimce ta ba bai san ina ta sa gaba ba wallahi ababen tausayi ne za a ga mutum ya dage yana ibada yana ganin zikiri yake da ambatan Allah amma ya manta shi hunnan shi sun shiga tsakaninsa da addini wallahi ba gaban da ya gane addini da gaskiya ba su yake bauta ma ba Allah ba da kuma sai yake bauta ba da su yake ruku da su yake kamun kafa sun hada shi da shi sun raba shi da Allah wallahi za ka tada su ababan tausayi in ka tada waɗanda suke shi an ci wallahi ababan tausayi an raba su da Allah an dora su ga Husaini duk matsala da zama za ka ji sun ce ya Husaini. Abinda suka ɗauka Husaini shi ke maganin bala'i, shi ke sauke masifa. Kuma har ma sun ba shi cewa fa shi ne ma zai yi hisabi a ranar gobe a jikiya. Allahu da wala wata. In ka ga masifa shi ne, in ka ga bala'i shi ne, in ka ga arziki shi ne, in ka ga mutuwa shi ne, in ka ga kaza shi ne. Yasa duk wannan gani za ka ga ko a bayan rigar da an rubuta ya Husaini. Wallahi sai ga mutum abin tausayi. kuma ya dage ya nace ya tsaya in ya ga dama sai taka tun daga sai tafi zari a kafa a tafi tattaki in ka zauna kan san bai ga tusha lada za a ciki a bahi yana tsammanin yake yake irin waɗanda suna da cikin sanadin sai a sa ra'ayi allazina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wallahi ba yadda za a yi aikin ka yayi kyau sai yayi daidai da ƙarshen wannan sura من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا duk aikin da ya kasa zama akan alkur'ani wallahi ba aiki ne duk aikin da ya kasa zama akan sunna ingantacciya ta manzon Allah ba aiki ba ce duk yadda kake tsammanin wannan aikin zai kusantar da kai zuwa ga Allah wallahi ba zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba allazina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusununa sun'a sa'ad ibn abi waqqas ya rawaito wani hadisi daidai lokacin da ake tambayar sa a ɗaya daga cikin mus'ab yace na tambayi babana sa'ad ibn abi waqqas me Allah yake nufi da cewa kul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala sai ce ai daidai take da fadin Allah madaukakin sarki wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya a ranar alkiyama za ka ga waɗansu fuskoki da alamar ƙasƙanci da kushu'i a kan fuskar sun yi aiki sun gaji ba dare ba rana aikin addini suke amma wuta za a fasu saboda aikin bai dace da alƙur'ani ba aikin bai dace da hadisi duk wanda aikinsa bai dace da alƙur'ani da hadisi ba kare nemi lada a wajen Allah da manzon Allah wanda yake son aljanna a wajen Allah ya aiki da alƙur'ani wanda yake son ceton manzon Allah ya aiki da hadisi in ka tsallake wannan biyun duk yadda kake gani ka sha wahala wahala ka sha Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura zamu gabaci duk abin da suka aikata a nan duniya ayyukan ibada da da'a da tasiri da suke ga da biyayya da kyautatawa da bin malamai da komai yace duka sai mu da shi kawai kamar kura ce a barheki dan an gama aikin abu da a kunna kunka fu da takwahe kenan ku kama ayyukan a yana za su samu shi babu inda za a samu shi Allah maɗaukakin sarki ya sa ba ma cikin waɗanda za su samu irin wannan jarraba kana na gobe alkiyama wallazi na kafaru a amalun kasarabin bi qi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa huwa hisab Allah ya ce aikin waɗanda suka kafirta kasarab kamar kawalwaye ne ya ce bi qi'atin a wani gurbi idan rana ta take tsaka in kana tafiya a ungurumin daji idan ka hango fauku musamman lokacin da muna an yara ya muke gani in muka je daidai can ruwa ne ko kana tafiya akan kwalta idan rana ta tsahi tsaka sai kake ganin kawai can gaba ga ruwa na akwance to haka aikin kafir yake a ranar gobe alkiyama ya hasabu hubbam anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an har sai idan ya je wannan gurbin na kaulolimiya sai ta daba komai a gurbin sai ka sake hango ta a gaba haka kafirai suke da ayyukansu a ranar gobe alkiyama duk wanda yake so yayi aiki ya samu aiki a ranar gobe alkiyama manzon Allah zama to shine limamin shi wa in tuti'uhu tahtadu to da aka tambayi sa'ad ibn abi waqas su waye waɗannan da Allah ya ce hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala ahumul haruriya sune khawarijawa mutanen da suka fito a zamanin sayyidina ali suka ce aliyun kafiri ne suka ce muawiyan kafiri ne duk ma wanda ya kuskure aikata sabo dan wuta ne da kai karen sai yake dan banda kai a lissafin yan aljanna da kai gurnan sai banda kai da kayi zina kawai kai dan wuta ne garanti lamba daya duk wani babban sakon kai sai kai dan wuta ne aka ce su ne ake nufi wannan manzon Allah ya ce tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qiyamakum ma'a qiyamihim idan ɗayan su yana karanta alqur'ani manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah ya kure da kanku kawar ku san qur'ani ba idan ɗayan ku idan ɗayan su ya tsaya yana sallah duba sahabi na manzon Allah aka ce zai rena sallar shi waɗansu mutane ne kyau a tsaye suke a wajen ibada aka ce su ake nufi sai sa'ad ibn abi waqas yace ba su ake nufi ba ana nufin yahudawa ana nufin nasarawa yace su yahudawa sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma nasara sun karyata aljanna ne saboda sun ce duk wanda ya shiga aljanna ba ci ba sha duk wanda yace ba ci ba sha a aljanna to kamar yace babu aljanna ne yawan ba ci ba sha a aljanna a sa mu da dida eh dalilin sun ce ba ci ba sha aljanna to kamar sun kare sun kare ta aljanna ne yace su kuma haruriya su ne wanda suka warware alƙawarin Allah a bayan sun kulla shi Ali dan Abi Talib da sauran sahabbai suna ganin su kuma waɗannan hawarijawa din su ake nufi da allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ibn kathir yace ita wannan ayar ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana garin Makka da haka bai ma kaura Madina ba baran sana yi magana tsakanin sa da Yahudawa da Nasarawa su mu kuma khawarijawa manzon Allah bai bar duniya ba baran sana su bayyana sai aka ce ayar kenan za ta hada ba Yahudi ta hada ba Nasari ta hada duk wani mai barna da ya bar alqur'ani ya bar hadisi da sunan addini na zamani zai samu lada da shi a cikin ayar الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولا نزول سنة قرية آيهم أبنجدهم wani ƙa'ihi da haɗuwa da shi ranar gobe alkiyama Allah ce duk wanda ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata ranar alkiyama fala nuqimu lahu yawm alqiyamati wazna yace ba za mu ba su wani matsayi da kima ba a ranar gobe alkiyama waznu shine nauyi a ranar gobe alkiyama duk abin da dan adam yaje za a auna shi za a auna ka za a auna ayyukanka yace to idan mutum yaje babu imani ba rana alkiyama a cikin ayyukansa yace babu nauyin da zai akan ki akan kai girman banza haka zai tsaya a gaban Allah madaukakin sarki Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah yace innahu la yu'tar rajulu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udati yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ranar alkiyama za a zo da wani mutum ƙato mai ƙiba duk inda girma ya kai ya kai ita amma idan aka ɗora shi akan sikelin awon ayyuka a ranar gobe a kiyama ko fiffiken sauro sai ya fi shi yace in kun so ku karanta fadin Allah madaukakin sarki fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna daga cikin wazani da za a yi na ayyuka za a auna tsakanin mummuna da kyakkyawa za a auna kyakkyawanka kai din za a ɗora ka a sikeli a ga wani girma gabo da girman imaninka nauyin sikelinka shi yasa wata rana Mu'adh ibn Jabal da ya hau kan bishiya dan zanan ri dan mayafin da yasa ya dan kauce sahabbai suka kaurin sa dan wani dine ne haka sai suka fahe da dariya to Allah ce kuke dariya kaurin wannan kuke dariya ya ce na rantse da Allah wannan ƙwabrin idan aka ɗora shi a ranar alkiyama a kan sikeli ya fi ƙarfin dutsen ƙohudu. Falalu ke mu lafi yawan alkiyamaci ashe girman da za a samu da nauyin da za a samu a sikelinka ba naman da ka ci bane ba abincin da ka ci bane imanin da ka sa a zuciyarka da ikhlasi ina girman da za a samu a ranar goma alkiyama Falalu ke mu lafi yawan alkiyamaci وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
ذلك جزاؤهم جهنم Allah ce waɗancan mutanen sakamakon su wutar jahannama ce bai ma kafa duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma ranar gobe alkiyama bai yi aiki da Qur'ani ba bai yi aiki da hadisi ba bai da kimar komai a idan Allah kowa zai kamata ya sami kima ba yace kuma duk da hakan jazaohum jahannam sakamakon su wutar jahannama ce bai ma kafaru saboda sun kafirce wa takhabu ayati wa rusuli huzwa kuma irin waɗannan kafiran sun maimai sun ɗauki ayoyinmu sun ɗauki manzanninmu a kan abubuwan jirgilanci in gaba kana musu manzan Allah ya tsaye ga mutane har dariya su kuma yana da kai ta tsakala Allah ko kanar rasu like mutane haka wallahi suke gani a yanzu in ka tsaya ka rike asuwaki ka rike sunna ka rike gajeren wandonka ko ɗan wandonka ka ɗan gale shi ka tsaya akan qala Allahu qala rasul ka je wajen budurwa kana idan alhamdulillah kana so kaga ku da kanku da kanku da ya kuke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba neman aure ba babu inal hamda a cikin ta yasa ya zama to sunna ce ta daurin aure idan za a daura auren a sa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu in ka tura mutum zai nema maka aure idan aka himfada tabarma aka zauna a ce innal hamdalillahi amma dina da cikin sunnonin da mun manta mu ba duk da muka je na auren duk ba suna ne suna ce mansiya kusan duk an mamanta su so in ka dawo da wasu abubuwan da suna kana yi mutane suke ganin kamar an wuce wannan zamani ke ga ana izgilanci to a gaya maka sunna ka yi izgilanci da ita a gaya maka ƙur'ani ka yi izgilanci da shi ka ga wani aiki na addini ka yi izgilanci da shi wallahi akwai barazana ka ga mace a hijabi ka yi izgilanci ka ga mutum da gajeren wando ko da wando a ɗan gari ka ce ya aka yi baka da wando na kananka duk a igirci bane ba watarrahu ayati wa rusuli sun maimaita sun dauki ayoyin mu da manzannin mu akan abubuwan izgilanci wadansu da sunan manzon Allah suke izgilanci wasu manzon Allah sun maida shi abun wasa kaje gurin da ake taro na maulidi da waye kaga ana zuga shehunne ana wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun ji da kunnan su akwai wanda yace su fa anan gurin bikin shehu suke ya ce wallahi ko manzan Allah ya sai sun ba shi kashi ba ta ka suke auren saboda ta daga ƙarshen wulaƙantar da manzan Allah da nena shi idan kana bibiyar waƙoƙinsu kana bibiyar maganganun shehuninsu gaba ɗin za ka zaka rena manzan Allah na ga shehun da ya buɗe baki yake alfahari yake ta mai zan Allah mai zai gaya mana ya ce shekara sallah yana sallah ya ce duka fa shekara sa ashirin da uku yana sallah ce ni sama da shekara tamanin ina sallah mutum da wanda suka haiga musulunci saboda manzan Allah ce mutum da wanda sa a musulunci shi yana gani shi manzan Allah ma mai yi to shi ne aiki haka irin wannan sun mai da manzan Allah kamar abin wasa manzan Allah ya wuce abin a kwatanta ba misali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen da suka kasa ganewa fa shine kadai fa mahalukin da Allah ya gayyace shi ya je har fadarsa suka yi magana aka bashi sako ya koma ya ce a gyara aka gyara waye sai wa Allah madaukakin sarki wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka tara masa annabawa ya jagorance su Allah madaukakin sarki ya hada sunan shi da nasa zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ambaci Allah a sallah tare da shi ka ambace su a tahiyya ka ambace su a kiran sallah amma wai yanzu mutum yake ganin cewa wai kamar zai iya ja da manzon Allah wallahi akwai wulakanta manzon Allah duk wanda ya yadda ya wulaƙanta manzon Allah kare ne ma aljanna duk wanda ya yadda ya wasa da alqur'ani kare ne ma aljanna wa takabu ayati wa rusuli huzwa sai ce innal ladina amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغونها عولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا na'am ɗan majalis ke fara laifinku innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai kanat lahum jannatul firdaus Allah ya ce aljannar firdaus ta tabbata a gare su kanat lahum ta tabbata a gare su nuzulan ita ce masaukin su a can waɗanda suka yi kafarta sai ce inna a'atadna jahannama lil kafirina nuzulan nan kuma sai ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula su aljanna ita ce masaukin su walai suka ce menene alfirdaus suka ce albustan ana nufin lambu dan karerar lambu shine ake kira albustan aka ce wai da yaran mutanen rum amma dai Allah madaukakin sarki ya ce larabci qur'anan arabiyan ghayra li'iwaji balaraban littafi da haka mai ake nufi da al-firdaus aka samu hadisi daga samura daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita al-firdaus ita rabwatul janna wa awsaquha wa ahsanuha ita ce gurin da yafi tudu a aljanna yafi kololuwa da daraja yafi kyau a cikin aljanna ita duk wanda ya tafi roƙon aljanna ya roƙi aljannar firdausi a wajen Allah fa innahu a'la al-jannati wa awsat al-janna wa minha tafajjaru anharu al-janna yace ita aljannar firdaus ita ce mafi kololuwar mataki a gidan aljanna mafi daraja kuma duk idanun ruwa da ake bada labari na gidan aljanna daga firdausi ne suke kulkulowa yace to waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula to wannan amalu wa amilu salihati imani aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai ne zamanto muwafiqan lil qur'ani aw sunna yayi daidai da alqur'ani ko ya daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa imani da neman yarda Allah madaukake sarki kamar da sura zaka cike mana azaba wanda yake firdausu sai sai khalidina fiha suna dawama a cikin ta kalmar dawama a ciki kamar tana cire ni imani yau a baka wani matsayi a ce har abada kana kan wannan kujera sai ka ji baka so da ake ta fama nan sakatare inda aka baka fama nan sakatare aka ce har abada kana kan wannan kujera bata da dadi amma saboda kana sa ran za ka yi ritaya ka bar kujera duk da an sai mata fama na kujerar ta ma daɗi bara in samu abin da zan samu kafin in fita bara in yi aikin da ba wanda zai yi irinsa bara in kawo gudunmuwar da ba wanda zai kawo irinta amma da da kawo ka ce har abada to bata da daɗi to a aljanna saboda kar ka ɗauka irin duniya ce da aka ce halili na fiha sai Allah ce la ya babu na an haƙi wala amma ba sa neman canji akan wannan aljanna duk shekarun da za a yi babu ƙosawa babu neman canji mukimina sakini na fiha la yazaluna anha abada zamu zauna zamu samu gurin zama nan ne gurin tarewar mu babu laguro ba canja gida har abada la yabghuna anha ihwala ay la yaqtaruna ghayraha wa la yuhibbuna siwaha ba za su taba samun wani abu da za su so ba aljannar firdausi ba ba za su yi wani zaɓi ba saboda aljannar firdausi saboda ta isa ta wadatar la yabghuna anha ihwala
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أقول بذل الله يقول لو كان البحر فجاء مسدا تيكو باكي تيكو ruwan teku midadan za ta zamanto tawada ce mun tawada da ake rubutun allo ko so duk tekun duniya ta zama to tawada ce a kawo alƙalima likalima ta rabbi saboda a rubuce ilimin ubangijinka hikimarsa da hukuncinsa da tsare-tsarensa lanafi da albaharu ya ce da duk wanda tekun ƙaƙa sai ta ƙari a tsoma a rubuta a tsoma a rubuta a tsoma a rubuta lanafi da albaharu ƙabla an tamfa da kalima ta rabbi walau ji ina bi mislihi madada ko da mun kawo kwatankwacin tekunan duniya ƙari akan wannan tekun da muke da su akwai gurin da in ka shiga ba a teku malamai sun ce daga tsoron sama inda za ka gani kafin ka taho ƙololuwar akwai da inda teku ta kai sai ka yi tafiyar sama da kilomita 300 a cikin teku ta fi tafiyar daga nan garin ka je kaduna kawai daga saman ruwan kafin ka je ƙololuwar inda ya tsaya akwai inda za ka samu a cikin teku ko ocean sai ka yi tafiyar kilomita sama da 300 ba ka je ƙololuwar gurin ba aka ce kawai ka yi tawada da shi ka rubuta abin da ka sani na Allah maɗaukacin sarki yasa da muka wuce waccan kisa ta hidir lokacin da suka shiga cikin wani jirgin da ya faskara ai Allah turo wani tsuntsu kawai ya sauka a gefen wannan jirgin nasu da ya sauka kawai tsot tsot tsot ya tsoki ruwa ya tashi da ya tashi sai hidir ya ce da annabi musa ilimin da Allah ya baka da wanda ya bani idan an hada cikin ilimin Allah daidai da wannan abin da rutsun wannan ya tsotsa ba wani doka. Shanan Musa na ganin duk duniya ba mai ilimin. Aka ce masa, wannan abin da tsuntsun ya tsaga, to ban kai wannan a cikin ilimin Allah. Yanzu na duk wanda ka gani akwai wani ilimi a cikin kwakwalwar shi. Kuma Allah ya ce, duka ilimin na ma aka hada wa ma'uci tummina da ilimin. Illa ka Wani nuna maka Allah ya wuce yadda kake lissafi, lena Allah mutum. har wani na zaune cewa shi Allah ne a masa waka ce shi Allah ne shi ma ya ga Allah akwai rini a cikin wannan la nafi da bahru qabla an tambada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mithlihi madada sai aya ta karshe a cikin sura Allah madaukakin sarki yace قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم الله مدعوك كثير يقول إنما أنا بشر مثلكم ka gaya wa masu tambayar ka labarin kissar ashabul kahf masu tambayar ka akan ruhi masu tambayar ka akan zulkarnaini ga labarin an ba amma gaya musu innama ana basharun mithlukum ni ma mutum ne irin inda ba wahayi ba manzanci ya aka yi na san wannan labarin na ba a kwanda gidansu ma ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kwanda iyayensu da manzan Allah iri ɗaya ne da aka maka ce ba ma irinsu ba ne bata lokaci kai wani ne mutum da ake da ‘yan ɗarika ya za ma ku ce manzan Allah mutum da irin to waɗanda aka saukar da ayar su sun san irinsu ne don akwai yayinsa akwai bafannin shi aka ce ga ya musu inna ma ana basharun misluku yuha ilayya wahayi ake min yasa na san labarin waɗannan da kuka tambaya na ba kuma ku je ku tambayi banu isra'il haka abin yake a littafansu ko ba haka yake ba kuma ku zagaye duniya ku gani wannan abin da aka bada haka yake ko ba haka ba yake ƙarshen al'amarin tun da amun wahayi annama ilahukum ilahun wahid wanda ya cancanta abin sani kawai abin bautar ku Allah ne kare duka waɗannan gumakan da kuke bautawa ku tattara ku zubar ku kama Allah madaukakin sarki shi kare sai sai kaman kana yanzu ne ta arabi cikin duk wanda yake burin haɗuwa da Allah salin alin ko ƙuraishawa da ko da aka ba wannan kisar yanzu da wanda za su zo a bayan mai sanya haɗu da Allah lafiya ƙalau bal ya amala amalan salih ya yi aiki aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai suka ce saraɗi gare shi guda biyu al-ikhlasu wal mutaba a yi aikin dan Allah kuma a bi manzon Allah a cikin aiki ina fal ya amala amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya haɗa kowa a cikin ibadar Ubangijinsa shi shi kaɗai. Duk abin da za ka yi kafa Allah maɗaukakin zarfi shi kaɗai. Akwai hadisai da yawa da mana Allah ya tsoratar a kan riya, a kan yin aiki don mutane su gani, a kan yin aiki ka ba da labari don ka birge mutane wannan suna da cikin abin da manzon Allah ya ji ma al'umma da tsoro a ranar gobe alkiyama. Allah ya tsare mu ya ba mu kariya a kan shi abin da muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ya amfane mu da shi abin da ya zama to na ilimi da muka fahimta Allah ba mu aiki da shi da kiyayewa da aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.